ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسرورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات إلا رب السماوات والأرض بسائر وإني لأظنك يا فرعون مسرورا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنام وسيد المرسلين سيدنا محمد الفاتح الحاتم وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا عليم يا حكيم علمنا علما نافعا وارزقنا عمل به وارزقنا الإجلاف في القول والعمل في الظاهر والباطن بجاه حبيبك ورسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قل لو أنتم تملكون خزائن الرحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسكورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا وإني لأظنك يا فرعون مسكورا muna cikin suratul isra'i Allah cikin ganin damarsa mai yawan falala da baiwa ya sake ara mana rayuwa da lokaci mun dawo cikin tarjaman qur'ani mai girma wadda shekaran da ya gabata muka tsaya a cikin suratul isra'i aya na 99 inda malam ya karanta mana faɗin Allah kun law antum tamlikuna hazainur rahmatir rahim wannan ayan ta kasance misali raddan ne li kuffari makka kamar yadda jamhurin malaman tafsiri suka tafi akan haka shi yasa misali kul nan ta ɓoye ma'ana na nida'i na sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma har ila yau ta ɓoye ma'ana na misali mahadubun lahu a cikin ma'ana inda Allah yake cewa ai kul lahum ya Muhammad ma'ana ka ba su ansa su kafiran maka law antum tamlikuna hazainu rahmat rabbi malaman larabci suna cewa watan yana daga cikin sharadin law law galibi duk inda ta zo abin da zai biyo ta baya zai zama fi'ili ne kuma sannan sai ga nan nan an samu law abin da ya biyo ta a baya ya zama suna sai suka ce to tabbas sai dai a kaddar ta faɗin lautan likuna antum haza'in rahmatu rabbi sai ya kasance a yakin maganan shi kuma lauɗin nan zai zama jawabi ne na shi jumla wanda mun riga mun wuce shi tun a baya a misali a shekaran da ya gabata inda misali suke cewa ma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam cewa ya kira ubangiji ya ba shi dama misali ya saukar musu da ruwa ko kuma ya yalwata musu ƙasa na maka kenan sai Allah madaukin sarki yake cewa law antum tamlikuna hazainu rahmatir rabbi sannan har ila yau wannan ayin ta kunshe ma'ana na hali na shi dan adam misali a jumla na gamewa sannan ta kunshe ma'ana na dan adam a jumla nake banta ma'ana hali na ɗabi'an mutanen maka in an ɗauke shi a matsayin misali jimla na gamewa ma'ana to ku halittun Allah duka da a ce taskokin Allah yana hannunku ne to da zai kasance sai Allah ya fito da siffan adam shine at-taqatir quru to zai zama misali ba zai ba da abu inda ya kamata ya bayar ba a wannan ayan ta fito da ma'ana na misali nuna isan Allah a cikin mallakan taskokin sammai da kasai kamar yadda Allah madaukin sarki ke faɗa a wani ayan wallahi hazainus samawati wal ard cewa misali taskokin sammai da kasai suna karkashin mallakan Allah kamar yadda kuma har ila yau ya zo a cikin hadisi inda manzo Allah sallallahu ta'ala sai cewa yadullahi mal'ani la taghiduhu nafaqatil layl wa lan nahar tafukan Allah na baiwa ma'ana abu da suke kullun Allah bayarwa yake ciyarwa da Allah ke yi da daddare ko da rana ba zai tawaye Allah da komi ba sai nan sai yake cewa misali me yasa to za su rike abin da misali yake a hannun sun da Allah ke cewa tamlikuna za'ina rahmatu rabbi misali idan la'am saktum hashiyatil infaqi misali ay al-imsaki nan ay lamana'atu da kun hana misali da ba ku ciyar ba hashiyatil infaq ma'ana tsoron al-infaq shine misali al-faqru wannan shine misali abin da Imam Siddi ya fassara alaihi rahmatullahi misali ayin hashiyatul infaqi ayin hashiyatul faqad da kun ji tsoron talauci to wa kana li insani qatura sai Allah madaukin sarki sai yazo da tabbatar da halin dan adam shi al insanu nan shi ma za ya dauka misali al muradi bil insani ay jinsuhu ma'ana an fito maka da necan dan adam kamar yadda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake faɗa a hadisin Imam Ahmad yake cewa misali al waladu mujibinatin shi ɗa yana sa ma uba tsoro sannan mubhalatin yana sa uba ruwa ɗa yana ka sa uba tsoro yana sa uba ruwa to kaga misali shi ma na bisin ya fito maka da necan ɗan adam mana duk yadda ɗan adam yake to za ka same shi misali katur ne mai ƙoro ne komin yawan kyautansa saboda me yasa ba zai zama katuri ba saboda shi kyautan yana tunanin kada in wani ya fita wani bai dawo ba to shi yasa nan da Allah madaukakin sarki yake faɗa a harshen manzo Allah ta hallaku bi ahlaqir rahman sai manzo Allah shi kadai ya siffanta da irin wannan siffa saboda annabi ne kadai ba katiro a cikin halittar Allah alaihi salatu wassalam saboda misali a lokacin da manzo Allah sallallahu ta'ala sallan ya bayar ya bayar ya bayar sai na Umar radiyallahu ta'ala nake cewa ya rasulullah wannan bayarwar naka ya yi yawa Allah bai kallafa maka haka ba sai bilal yake cewa ya rasulullah in tik wala tashi min zil arshi ikilalan ya rasulullah kai ta bayarwa ubangijin da ya mallaki al'arshi ba zai rage maka abin da zai baka ba ba kuma zai tawaye maka ba manzo Allah sallallahu ta'ala fazahara ala wajhil bishra faqala jaza'u mir annabi yake da wannan aka umurce ni da bayarwa kuma wannan siffa na ma'aiki alaihi salatu salam ya kai makamai yadda Aba Hurairah yake faɗa wata rana manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya gudanar da sallar la'asar tunda igida salatul ashi ne ko dai ya zama la'asar ko ya zama sallan azhar ma'aiki alaihi salatu salam yana cewa assalamu alaikum sai ga ma'aiki alaihi salatu salam ya saba yana tasbihat yakan juyo ya zauna ya dan dauki lokaci annabi sai bai ce mu kowa komi ba ya tsallaka ya tsallaka ya tsallaka ya tsallaka wuyan mutane yana shiga cikin gida akwai raguwan dirhami shida da ya rage manzo Allah sallallahu ta'ala san sai da ya raba su hadiyatan sai da ya raba ma mutane kyauta sannan sai yake cewa al'ana istirahatu yanzu na ji na huta a cikin zuciya na alayhi salatu wasallam wannan ayin tana faɗan mana halin dan adam shi yasa misali an dauke shi ko kuma a su halin mutanen maka wadda suke ganin cewa misali suke da wadata suke da girma suke da ɗaukaka dukiya na hannunsu Allah maɗaukin sarki ke cewa daga dace na Musa tisa ayatin ma'ana wannan ke tabbatar mana aya ya zo ƙarshe ko kuma sura ta zo ƙarshe saboda misali an buɗe sura da misali aya ko mu'ujiza mafi girma daga cikin mu'ujizozi masu girma na mu'ujizozin manzo Allah sallallahu ta'ala sallam shine subhanallazi asara bi abdi laylan min almasjid alharam to da sura ya zo karshe sai kuma sai aka kawo wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa an keɓanci annabi Musa bil kalam ni kuma an keɓance ni bin ru'uya sallallahu alaihi wasallam to wannan yana daga cikin balaga na qur'ani qur'ani ya zo karshe sai za a kawo mana kissan annabi musa alaihi salatu wasallam tasbitan li sayyidil wujud dan misali kara tabbatar da manzo Allah sallallahu ta'ala sallam Allah yake cewa wa laqad ataina musa tis'a ayatin lalle hakika mun ba annabi musa ayoyi guda tara bayyinatun wanda ayoyin nan tara abu ne wanda yake a bayyane kuru-kuru ne an san su shi anan sayyidina abdullahi dan abbas Allah ya ƙara masa yadda amin yana cewa tis'a ayatin nan shine misali wadda Allah ya bada labarinsa a cikin suratul a'raf wadda ya jera guda biyar a ciki a jere inda Allah madaukin sarki ke cewa wala kada ahlakana ala fir'auna bisini lalle hakika mun halakar da mutanen fir'auna da misali fari Allah ya jeranto su haka suka ce to waɗannan su ne guda biyar suka ce sannan akwai sanda akwai hannu akwai kuma misali shi tufan akwai aljarada akwai albafadi'a akwai addam da Allah madaukin sarki ke cewa tis'a ayatin mufassala wannan su ne ayoyi guda tara wadda suke misali a rarrabe malaman tafsiri sun dinga sabani da kaiwa da komowa a cikin waɗanne ne ayoyi guda tara har aka samu ishkali a wajen malaman hadisi wannan qur'ani ya ce aya aya shine al-mu'jiza ma'ana abin da ake nufi sai su kuma suka kawo misali al-hikmatu wal mau'iza kamar yadda ya zo a cikin hadisin da a, imam tirmidhi ya fitar da shi imam nisa'i ya fitar da shi sannan imam ahmad ya fitar da shi a cikin malaman tafsiri kenan abu hatim ar-razi ya fitar da shi a cikin a cikin malaman hadisi afwan abu hatim ar-razi ya fitar da shi a cikin tafsiri sannan shehul mufassirin ibn jarir babari ya fitar kusan babu wani dai malamin tafsiri da bai kawo wannan hadisi wadda misali tashin yahudawa guda biyu suka taso suka zo wajen manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi wasu ayoyi ne guda tara da Allah ya ba annabi Musa alaihi salatu wasallam manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya lissafa musu cewa daga ciki akwai shine misali Allah ya haramta ku kashe rai wadda bata ji ba bata gani ba kar a dauki misali mara laifi a kai shi wajen alkali don ya mashi hukuncin kisa da annabi ya jeranta musu guda takwas na taran sai yake cewa ku kadai banu isra'ila aka keɓanta da shi shine misali kada ku yi farauta ranar asabar ku kadai aka keɓanta da cewa misali kada ku yi farauta ranar asabar bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu wannan sai guda biyun duka suka tashi a tare suka sumbanci goshin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam suka sumbance shi a wajen kafafunsa sai suka ce wallahi na hannu na shaɗu annaka rasulallah wallahi mun tabbatar ke annabin Allah ne maza Allah ya ce to me yasa ba za ku yi imani ba sai suka ce abin da yasa ba za mu yi imani ba annabi Dawuda ya roki Allah akan misali kada annabta ya fita daga cikin banu Isra'ila bayan misali da addu'an annabi Dawuda alaihi salatu ce to yanzu mutanen mu sun san in muka bayyanar da annabcinka wallahi za su kashe wannan shi yasa misali ba za mu bayyanar da cewa kai annabin Allah bane saboda misali tsoron abin da ke kaiwa ke komowa na wadatan su Allah yake cewa fas'al bani isra'ila ya rasulullah ka tambayi bani isra'ila tafditan laka iz ja'ahum yayin da su waɗannan ayoyin suka zo musu faqala hu fir'aun sai fir'aun alaihi la'anatullahi yake cewa inni la'azunnuka ya musa masura ma'ana shi kauli fir'auna hunalika zannu zancen fir'auna anan zato ne ba taqiqi bane shi kuma zancen annabi Musa ba zannu bane ta haqiqi ne saboda misali az-zannu tana daga cikin al'adadu fil lugha a wajen malaman larabci to shi yasa har maulan mu Ibrahim a cikin tirayat tafsiri ke cewa Allah madaukin sarki ya tabbatar da amniya na annabi Musa ya wofintar da zato na fir'auna a cikin misali wannan ma'anan aya shi yasa ma manzo Allah sallallahu ta'ala sai yake cewa iyyakum wazannaku ku kiyayi zato fa inna zanna akzabul hadith kama au kama kana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai yake cewa ya Musa mafhuran ma'ana nan mafulin ne da yazo da ma'anan fa'il ma'ana wai shi yana da zaton annabi Musa wai ina jin fa kai dinnan kaman anya ba sihiri ka zo da shi ba wannan ko misali sunnan Allah ne wannan sunnan Allah ne duk wanda yake riko da gaskiya to sai Allah ya sallada masa Fir'auna a zamanin sa wannan fir'aunan zai dinga wahalar da shi zai dinga wahalar da shi kamar yadda an- fir'auna ya wahalar da annabi Musa alaihi salatu wasalam a babin wahalarwan sai Allah ya daga darajar annabi sai shi kuma shi wannan tsiyataccen ya zame mishi misali bone da karyewa sannan ko misali karshen lamari sai a gane cewa misali wane ne a'iba kyakkyawa za ta kasance tare da shi sai Allah maɗaukin sarki ke cewa laqad qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard nan shi ma malamai sun yi magana dangane da siyaki ruwayan da aka roto daga maulan musayyidina ali maulan muminin alayhi salam yana cewa ya karanta qala laqad alimtu hatta ila ni re'udu ila Musa yake cewa misali shi annabi Musa alaihi salatu wasalam shine yake cewa misali laqad alimtu ma anzala haulai illa rabbus samawati wal ard wallahi ni na san ba wanda zai saukar da wannan in ba ubangijin sammai da kasai ba yace shi fir'auna ai laysa lahu ilmu wa laysa ma'ahu ilmu to ta yaya misali zai sani sai su kuma suka ce a'a ai alimta dinnan kamar yadda sashin malamai suka faɗa cewa saboda ruwayan da aka rubuto daga sai na Ali a cikin sa misali akwai rauni a sanadin akwai rauni a sanadin shi sa misali bai isa a yi istishari da shi ba amma jamhuri sun tafi akan cewa misali ko da da misali imamul kisa'i ya karanta da misali laqad alimtu din sabanin alimta to misali sun ce haza shazun minhu eh misali sun ce wannan misali shuzuzi ne daga shi imamul kisa'i alayhi rahmatullahi ma an zala ha'ula illa rabu samawati wal ard wallahi ba wanda ya sai saukar da wannan ayoyi sai ubangijin sammai da kasai basairan ma'ana an yi ta'akidi kenan a wannan misali basairan da misali masdari ma'ana su din ko ko misali a matsayin su na hali ya zo misali maftuha li annahu halin ma'ana halin kasancewan wannan abun abu ne wudu misali a bayyane yake wa inni la'azunnuka ya fir'auna mafzura sai ke cewa shi kuma wallahi fir'auna ina da yaƙini shi zannunan na Musa kamar yadda muka faɗa ta hakiki ne ina da yaƙinin kai din nan misali al-masbura ay al-khaliqu shine misali halakakke amma misali Imam Ibn Abi Dunya ya fitar da sanadin sa zuwa ga Anas dan Maliku yana cewa misali kalmar masbur din nan shine misali ba ma'ananta kenan a wajen misali sayyidina Musa kalim alayhi salatu wassalam ba yace misali saboda martaban annabawa sun ci karfin su zagi ba a haka to zagi daga bakin annabawa to misali ta haƙiƙi shi ko ko misali shahidul waqi yana tabbatar da haka misali idan muka kalla kissoshin annabawan ga baki da da sashin su kamar sayyidina Isa al-Kalim wata rana misali an ce jaki zai wuce annabi Isa alayhi salatu wassalam sai tsaya ya ba jakin hanya ya ce mashi a sauka lafiya sai su hawariyun sai suka ce ya isa jaki ne fa yanzu kake ce mai a sauka lafiya sai yake cewa saboda bakina ya saba da faɗin magana mai kyau har madabba saboda wata ran kar in saki harshe akan mafi ɗaukakan bawan Allah shine ɗan adam sannan kuma in ka kalla tarbiyyar da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ɗora sahabbansa a kai gabaki ɗaya shine manzo Allah sallallahu ta'ala sallan cewa ma yake ma bu istula'ana lokacin da misali aka da aka ce ya rasulullah il'an dausan ka tsine ma dausu manzo Allah sai ce ba aiko ni da tsinuwa da zagi ba da haka shi yasa zaka ji suna cewa idan ka ji mutum yayi sabo da zagi to ba tarbiyyan annabawa bane tarbiyyan kare da doki ne da haka misali a ce ga annabi anan ya tsaya ga kare da doki a can wa'iyazu billah kai kasan ya kamata a ce kana bangaren annabawa ne da haka misali mutanen kirki abin da ake so a same shi a so a harsunan su in ba lokacin zikiri ba harshen su ya kasance bai saba da zagi ba maulan mu shehul islam wa sadatul anam yana cewa wallahi ina da wani irin kallo da nike ma dan adam wannan kallon ya sa ba na ganin wani halittan Allah na da aibi ina da wani irin kallo da nike ma dan adam wannan kallon ya sa wallahi ba na ganin wani halittan Allah yana da aibi to da haka misali sai suke cewa misali ya fir'auna masduran kai inda misali ta zama walakantacce marashin nagartaccen karshe na'am فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه قلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا Allah maɗaukin sarki yake cewa fa'ara da an yastanfi zahun min al'arbi fa'araganahun wa man ma'ahu jami'a wa qulna min ba'dihi li bani isra'ila askunu al'arda fa idza jaa wa'du al'akhirati ji'na bikum latifa Allah maɗaukin sarki yake cewa fa'ara da ma'ana shi fir'auna kenan kaga akwai lamirin sha'ana a wajen ya zama amma a boye ai huwa shi fir'auna fa'ara da an yastanfi zahun min al'arbi sai shi fir'auna ya so misali ya kyauce su ma'ana ya kore su ga barin kasa wani al'arud da nan ake nufi shine misali kasan misra ya nufi ya kore su daga kasan misra saboda misali ƙaryan shi ta ƙare gaskiyar annabi musa ta ɗaga daman galibi idan ƙarya ta ƙare ma makareci sai ga sai jifa da miyagun maganganu sai aibatawa to misali nan ya yi amfani da ƙarfin mulkinsa cewa misali an yastafi zahun min al'ardi ya nufi misali ya kore su a bayan ƙasa ko dai misali ya kore su a matsayin ƙasa nashi ne ko kuma a ta hanyar kashewa kamar yadda ƙur'ani ya ba da labari Allah yake cewa fa a garqanahum wa man ma'ahu jami'a Allah madaukin sarki sai yake cewa sai muka nutsar da shi fir'auna misali a cikin wannan kogi da Allah ya kaddarta misali ta shanye shi wa man ma'ahu da wanda suke tare da shi kaga ma'ana sai Allah madaukin sarki sai ce jami'an saboda ka gane cewa ba wani wanda ya rage duk da Allah maɗaukin sarki ya ba mu labarin cewa a al-yawma nunajji ka bi badanika litakuna liman halfaka aya amma Allah zai tseratar da jikin fir'auna bayan halakarwa misali dan ya zame aya ga mutane kuma shi misali galibi malaman tarihi abin da suka tafi fir'auna ba wai a take ne a lokacin aka gane shi ba a sai da aka ɗauki lokaci mai tsawo na shekaru sannan bincike ya ganar da cin wancan shine fir'auna annabi musa wadda misali bayyanan shi jikin fir'auna ya jawo dalilin imanin mutane da daman gaske saboda misali qur'ani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hayyara ya gama bai taba shiga kasar misra ba annabi sallallahu alaihi wasallam hayyara ya koma ga Allah bai taba shiga kasar misra ba amma yana ba da labarin abin da ke faruwa a misra wadda kuma tsakanin wannan lokacin da zamaninsa akalla akwai kimanin shekara 1,600 na tazara da ke tsakani da Allah maɗaukin sarki ke cewa kulna min ba'adiki libani isra'ila bayan misali harkar da fir'auna sai muka ce ma banu isra'ila iskunil arda ku zauna a ƙasa ma'ana Allah ya musu izinin tabbatuwa a bayan ƙasa fa iza ja'a wa'dul akhirati ma'ana wannan kuma akwai wani siyaki na Qur'ani ma'ana Allah madaukin sarki na faɗa musu ko da yace za ku zauna ma'ana kar ku zaci wan za ku zauna ne misali alal abad a ma'ana kuna da iya lokaci inna nafsa iza ja'a ajaluha la yas'ahu sa'atan wa la yastaqdim da haka misali akwai lokacin da zai zo shine fa iza ja'a wa'dul akhirah amma yayin da tashin kiyama ya zo wata ran misali manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam an ce masa ya rasulullahi mun ganka cikin wani yanayi cikin wani hali ba walwala haka ba karkashi a fuska sai ce ina na ga walwala tun da israfil ya ɗauki ƙaho ya rike haka yana jiran Allah ya ce mashi ya hura ya hura ya ce ba san yaushe zai hura ba ya ce to wanda Allah yake da wannan a kansa ina ya ga sakewa da duniya har ya rika mata shiri yana mata tanaji in ji ma'aiki alayhi salatu shi nan sai Allah yake cewa fa iza wa ja'a wa'dul akhirah idan misali alkawarin Allah na karewan mutane ya zo a bayan kasa ji ina bikum Allah ya ce za mu zo da ku latifan ai jama'atun jama'a jama'a bayan jama'a misali kabila kabila الأمة الأمة
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مختار ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قوله إذا يتلى عليهم يقرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويقولون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا به إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمقولا ويجرون للعذقان يبكون ويزيدهم خشوعا الله مدوكين تركيك شاوب الحق أنزلنا أي هذا القرآن وأن القرآن يا رسول الله صلى الله عليه فمك وسلم سوكر بشي زوا ذلك أي نزلناه بالحق من سوكر بشي من سالي دكتكيا معنى لا يأتي البائل من بين يديه ولا من خلفه banna ga wasa ba shi a cikin ƙur'ani gaske shi yasa wannan ayan yana ishara yana nuni akan cewa duk mutumin da yake ganin akwai wata shirya ba shiryan qur'ani ba wannan mutumin tabbace ne duk mutumin da yake ganin akwai wata hikima ba hikiman zancen Allah ba to babu imani tare da shi da haka qur'ani shine mafi girman littafin da Allah ya taba aiko wani annabi daga cikin annabawa da shi tun daga sanda Allah ya kaji duniya har ya zuwa zamanin ma'aiki alaihi salatu wassalam Allah maɗaukin sarki kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam yake cewa kowane annabi daga cikin annabawa Allah ya aiko shi da abin da al'umma za su yi imani da shi misali a bisa muɗabakan zamani da al'umma ɗin misalin sa kamar yadda dukanmu nan mun sani zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam malaman tarihi suna cewa zamani ne wadda ya shahara da tsaki zamani ne wadda ake takama da gwanin cewa wajen iya tsaki Allah madaukin sarki sai ya aiko annabi Musa alaihi salatu wasalam da wani irin sigan mu'jiza wadda zahirinsa zaka ganshi kama da a ce irin tsakin waɗancan mutanen kuma amma ba tsaki bane saboda shi sunansa mu'jiza sai ga sayyidina Musa al-Kalim ya zo da misali mafi mamakin abin da ɗan adam ya gani a irin lokacinsa kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya bada labari a cikin Ƙur'ani inda Allah maɗaukin sarki ke cewa al'umma antum mulkun ku jefar da misali abin da misali za ku jefar bayan sun jefar duk abin da za su jefar ɗin Allah maɗaukin sarki ke cewa fahayyala ilayhim annaha tas'a sai musu ma tahayyuli suna ganin kaman maciji ne ke tafiya amma ba maciji bane kawai rufa'ida ne wadda misali malaman musulunci suka yi ta kaiwa da komowa akan shi wannan tsakin ma da shi hakika ko ko a dai rufa'ida ne kamar yadda aka fada to sannan zamanin annabi isa alaihi salatu wassalam allah maɗaukin sarki shi kuma zamani ne da ake takama da ilimin likitanci da sanin magani sai allah maɗaukin sarki ya aiko annabi isa alaihi salatu wassalam da nau'in mu'ujizan mutanen zamaninsa shine shi kuma ya zo da likitancin da ba a taɓa irinsa ba kafin shi daga cikin likitancin annabi isa mafi mamaki shine mutumin da ya zo duniya bai taɓa gani ba amma annabi isa ya maida masa da gani a wajen tada matattu suka zo misali da nufin masu kura annabi isa alaihi salatu wasalam har da cewa ai kai wanda kake tayarwa wanda ya mutu jiya ne ko shekaran jiya inda gaske kai annabi ne abin da ka zo da shi mu'jiza ne to ka tashi wanda ya dade da mutuwa mana sai bar musu amsa a bakin su wa kuke so a tayar sai suka ce to ka tada samu mana dan nuhu sai ce to ni ban san kabarin sa kafin zai iya tambayan Allah ya faɗan mai kabarin amma in ya tambayi Allah ya ce nan ne kabarin za su ce ƙarya ne sai ce to ni ban san kabarin shi ba akwai wanda ya san kabarin a cikin ku suka ce eh an sani sai ce to ku kai ni wajen a kai annabi isa alaihi salatu salam bayan ya gabatar da nafila raka'a biyu kira Allah da ismullahi al'azamin da Allah yake bance shi da shi ke kiran Allah samu dan nuhu ya tashi har suka tattauna da annabi isa akan cewan sanda ka koma ga Allah ai ba a furfura amma yanzu gashi ka fito da furfura sai yake cewa ai da yanzu kira ne daga bangaren ubangiji tsoron me zai tashi ya tarar shi ya sa shi furfura mulamu shi abul fatih radiyallahu ta'ala anhu yana cewa idan ka ga mutum yana wasa da Allah bai san Allah ba eh wanda ka ga yana wasa da Allah bai san Allah ba wani ai Allah ƙara tsoronsa ake saboda girmansa ya wuce biyar da kake zai Allah bai taɓa yin wani mai girma da ya kai manzan Allah kuma Allah bai taɓa wani halitta da yake kishi da bai san a ce daidai da ƙwarjane ya faru da shi ba irin sai na rasulullahi amma saboda waya irin na Allah da kuma manufansa na daga darajar ma'aiki ya sa ya fitar da shi yakin uku da har sai da aka karya mai rubaiya kuma kafin waƙiyan ta faru Allah ya ce mashi ga yanda zamu ya kuma ba sahabbai labarin ga abin da Allah ya ce zai yi amma bai ce Allah ta canza ba sallallahu ta'ala saboda kuma shi kuma taslimi a wajen Allah to da haka shi yasa shi Qur'ani da manzon Allah ya tashi zuwa sai ce ni abin da aka bani shine alqur'ani alƙur'ani ne kalma ne za ka iya zan iya ko walau samatul insu wal jinnu ala an yati bi misli hadha alqur'ani la yatuna bi misli da Allah ya ce walau kana ba'aluhum li ba'alin zafira da mutane da aljanu za su karu a ce su zo da qur'ani Allah ya ce ba za su iya zuwa da shi ba ko da sashi zai taimaki sashi Allah madaukakin sarki ya ce musu kai fatu da ashar da ashar suratul muktariyat ku zo da sura goma ma ku kirkiro din irin naku ku kirkiro ku zo da shi ku karanta mutane su muku shaidan kun zo da qur'ani amma ba za su iya ba wannan shi yasa Allah yake cewa bi haqqi anzalnahu ya rasulullahi da gaskiya muka saukar ma da qur'ani ba mu saukar da qur'ani da wasa ba shi yasa manzo Allah sallallahu ta'ala sallam yake girmama qur'ani annabi yana girmama qur'ani fiya da yanda kake zato daga cikin girmama qur'ani da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake yi kuma duk masoyin annabi za ga yana girma qur'ani da ishe mu ishara dai mu kalla kuduwan mu radiyallahu ta'ala a wata rana wani bawan Allah ya zo ya zo aini mali yana ta jin labarin maula mu shauki ya yana ta jin labarin shauki ya ana fadan karamansa da abubuwa nasa sai ya zo aina mali da ya zo aina mali sai suka yi gabatar da sallah da wani mutum kafin a gabatar da sallan sai ya zauna gefen wani bawan Allah da ya zauna gefensa sai ya ga kafin liman ya fito ya hattama ƙur'ani sai ke cewa bayan an gama sallah sai ce sai ce to dama ni na zo ne an ban labarin wani waliyi ne a wannan garin to ai ni yanzu na ga karama zahira wancan waliyin ya sha zamansa ni a yanzu na ga waliyi a bayyane saboda ya gai taurin shi sur'arsa wajen karanta sauke ƙwar'ani sai ce mashi to mutumin da ka zo neman sa ɗin ka san shi ne sai ce shi bai taɓa sanin sa ba labarinsa ne da ya cika gari shi ma ya zo ya gan shi to wani aka ce ma sunan sai ce to an ce dai sunan shi wani sai ce to ai ni ne wanin abin da ya sa misali na kawo kisan saboda ka gane itina'in magabata da ƙur'ani ka gane itina'in magabata da ƙur'ani a izan ka gangaro wajen halifarsa an ce tun sanda ya haddace ƙur'ani yana shekara takwas to duk satin duniya sai ya yi hatama sau biyu da hataman dare da hataman rana to amma kuma akwai zance da ya zo ingantacce kuma tsakanin nawafil nashi da farali sai kuma ya soke ƙur'ani a rana saboda itina'insu da ƙur'ani da haka misali bayan Allah murke ƙur'ani da ƙarfi murke ƙur'ani da kyau shi riko da ƙur'ani arziki ne ba shi kulawa rabu ne har manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa wanda yake karanta ƙur'ani yana gura-gura ya faɗi ya tashi yana da wani irin falala na daban da Allah madaukin sarki yake bance shi da shi kaga misali wa karka ce aini qur'anin ba ta mun taushi ne a harshe aini ba mahiru bane a mahiru da mun bangaren sa daban to kai din kana da falada guda biyu ga ladan wahala wajen karantawa ga kuma ladan karatun ka yana nan daban Allah madaukin sarki ce wa bi haqqi nazala kuma a bisa gaskiya ya sauka wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nazira ya rasulullah ba mu aiko ka ba sai dan ka zamo mai gargadi kuma ka zamo mai faranta cikin bayin Allah wa qur'anin farraqnahu Allah madaukin sarki shi ma nan malamai suka ce akwai lamiri a wajen wanda yake akwai abin da ake ce mashi ijazu hafi shine misali babi bayan wuna adafi akwai haza a wajen misali wannan hazan yashiru li ta'zimul qur'an wa hadha alquran farraqna sai suka ce misali akwai ijazu hafi wallahu ta'ala alam ma'ana shi wannan qur'anin farraqnahu misali da shaddar ra idan an yi mara shadda shine qira'an sayyidina abdullahi dan mas'ud shine qira'an a ubayi bin ka'ab sannan kuma shine kira'an sayyidina abdullahi dan abbas duk da shi akwai ruwaya guda biyu a wajen kira'an cewan yana shadda maradin ko baya shadda saboda idan an yi mara shadda ma'ananta daban in an barta muhaffafa ita ma ma'ananta daban idan misali an ce wa qur'anin farraqnahu tare da shadda suka ce misali abin da ake nufi shine misali nafruqu bihi bainal haqqi wal batil muna rage tsakanin misali ƙarya da banna gaskiya da ƙarya da shi suka ce idan an ce wa ƙur'anin farraƙanahu misali bi tafifu shadda shi ko misali anzalnahu munajjaman ai mun saukar maka da ƙur'anin misali lokaci bayan lokaci daki bayan daki a cikin shekaru 23 da aka yi shi ƙur'ani yana sauka to misali nan menene hikiman da Allah madaukakin sarki ya kawo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙur'ani munajjaman sai ce litaqra'ahu 'alan nas dan ka karanta ma mutane shi wannan ƙur'anin ala mukusin ai ala dulul zaman misali lokaci bayan lokaci a karantar da mutane ƙur'ani yana daga cikin hikiman ƙur'ani ba a saukar da shi ba shi yasa misali wa qala allazina ashraku ko wa qala al-mushriku laula nuzila ilayhi hadha al-qur'an jumlatan wahida suka ce misali ina ma da a ce a saukar mai da ƙur'anin lokaci ɗaya guda ɗaya Allah maɗaukin sarki ce su ba su sani ba ne shi misali hikiman Qur'ani kamar yadda za mu ga cewa wani waƙi'a ya faru za su zo Allah ya ce yas'alunaka anil afilla yas'alunaka anil maqili haka lokaci bayan lokaci waƙi'a bayan waƙi'a abu idan ya faru a zo a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya shi kuma ya jira Allah ya aiko da sako sakon sai a karanta ma mutane Allah maɗaukin sarki ke cewa wa nazzalnahu tanzilan mun saukar da ƙur'ani ɗin nan ma'ana abin saukarwa qul aminu bihi aw la tu'minu bi hazihi kuma ko kuma hazihi al-aya tafsilatul lisaydil wujud shi wannan ayan da ya biyo baya ana ma annabi lallashi ne ana masa ban hakuri ana mai dannan kirji wannan na nuna maka girman annabi a wajen Allah girman annabi a wajen Allah saboda ya kai ma Allah shi kaɗai ke haƙurta annabi Allah yake cewa kul faɗan musu ya rasulullah aminu bihi aw la tu'minu bihi ya rage naku ko ku imani da shi ko kar ku imani da shi innal ladzina utul ilma min qablihi waɗannan wanda aka ba su ilimi gabanin zuwanka ya rasulullah ko kuma min qablihi gabanin zuwan qur'ani almuradi bihim sune misali mu'minai li yaqul kamar su abdullahi dan salam da makamantansu iza yutula alaihim yayin da ake karanta musu qur'ani yake runa lil azkani sujada sukan sulmiya akan misali al azkani shine jam'u zakani ma'ana a bisa haban su shi kuma al muradi bi shine al wajaw kamar yadda imamu suddi da qatada din suka faɗa shine misali sukan sulmiya suna ma Allah sujada wannan ayan yana ishara zuwa ga cewa ashe mutanen farko da suka wuce kafin zuwan manzon Allah ashe suna sujada ma Allah na godiya ko kuma suna ma Allah sujada na jin tsoro duka zai iya ɗauka Allah yake cewa wa yaquluna suna faɗa subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maqula sarki ya tabbata ga ubangiji lalle alkawarin ubangiji tabbatacce ne a shi kuma wannan kaga shi ma yana ishara akan cewa ashe daman mahallin sujada abin da ya kamata a ce an gabatar a sujada shine misali a yi tasbihi idan an zo da addu'an babu laifi kamar yadda misali ruwayan bukhari da muslim daga nana aisha Allah ya kara mata yadda tana cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana yawaita fadin cewa misali subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik fi ruku'i wa sujudi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina karanta wannan ko a cikin ruku'unsa ko a cikin sujadansa Allah madaukin sarki yake cewa wa yakiruna lil azqani yabkuna suna sake ma suna masu sulmiyawa a habansu suna masu kuka wa yaziduhum khushu'a shi qur'anin yana ƙara musu tsoron Allah qur'anin kamar yadda Allah yake cewa law law anzalna hadha alqur'ana ala jabal la ra'aytahu hashi'an mutafaddi'an min hashiyatillah kaga ma'ana dutse ma tsoron Allah yakan sa ya sulmiya balantana mutum a ba hurairu yana faɗa cewa wadda misali ya karanta qur'ani bai kuka ba to misali bai karanta qur'ani ba ko kuma wanda ya samu ilimi ilimi bai sa shi ya kuka ba misali bai samu ilimi ba hadisin abu hurairah har ila da imam bukhari ya fitar wadda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa mutum bakwai da Allah zai inuwantar da su a inuwan al'arshin sa ranan da babu inuwa sai inuwan shine daga ciki akwai mutumin da misali ya tuna Allah shi shi kadai fa fadat ainahu idanunsa suka zubar da hawaye saboda misali tsoron Allah Allah madaukin sarki ke cewa wa yakiruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a shi qur'ani yana kara musu tsoron Allah
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تسأوا بسراتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تحاكد بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا الله مدوكين sarki ke cewa qul Allah ai ka kira Allah da sunansa na Allahu awudur rahman ko ka kira shi da sunansa na ar-rahman suna cewa daga cikin asbabun nuzul na shi wannan ayan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana sallah a maka da ya kasance yana sallah a maka Buhari ya kawo shi a cikin kitabut tafsir a cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana sallah a maka sai wani mushriki sai ji manzo Allah yana cewa ya Allahu ya Rahman ya Allahu ya Rahman ya Allahu ya Rahman sai ka ce ah ya ce mu daina cewa Allah guda biyu ne ko Allah guda uku ne shi ga shi na kiran alloli guda biyu har da ma rahamanul yamama yake kira ba ma wai Allah bai tsaya ya wadatu ga kiran Allah ba har da rahamanul yamama yake kira sai Allah madaukin sarki sai ya saukar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam abin da suke fada shine misali cewa kowanne ka kira ayyi ismin min asma'i da au tahu bihi misali falahu al asmaul husna kowanne suna daga cikin sunan shi ka kira shi da shi sunaye dai tsarkaka na Allah ne sannan uwar mulune na na Aisha Allah ya kara mata yadda tana cewa wannan ayin ta sauka ne a matsalan an ruwaito ta ce ta sauka ne a matsalan tafiya daga wajenta an sake ruwaitowa daga wani ta ce ya sauka ne a matsalan addu'a misali ba a matsalan sallah ba a matsalan addu'a ne kuma hadisin ta ita ma kanta Buhari da Muslim sun ruwaitar da hadisin nata cewa misali manzo Allah sallallahu ta'ala sana akan matsalan addu'an dare ne Allah madaukin sarki ya faɗan masa amma sai na abdullahi dan abbas wadda jamhuri sun tafi a kai shine misali manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine yana kiran Allah a maka yana kiran Allah yana bayyana da karatu to yayin da yake bayyana da karatu su kuma mushrikai in sun ji manzo Allah yana bayyana da karatu sai su zagi Allah wa iyazu billahi su zagi qur'ani su zagi wanda aka aiko masa da qur'ani sabida maslaha Allah maɗaukin sarki ya sahale wa manzan Allah na yi maka izini kar ka daga murya. Watan mura'ati abu ne wanda yana da mahimmanci a cikin addini. Yana da mahimmanci ga wanda yake da tarbiyyar addini. Duk abin da ka san za ka jefa wani cikin halaka. Ko da kana kan daidai, bar wannan daidai din naka. tunda misali kai ba annabi bane wanda ake maka wahayi shiryar da mutane sanya su a hanya ya fi muhimmanci nukan kawo misalai irin wannan da dama a wajen majalisu da karatuttuka daga cikin misalin da nukan kawo takadiran misali kamar yanzu ni da nake almajirin shehu tijjani ba burgewa bane in zo gaban almajirin su da abdulkadir jilani ina nuna mashi azzama al'amarin maulana shehu tijjani saboda shi a wajensa sheyinsa shine shehi ni da nake almajirin shehu ibrahim radiyallahu ta'ala idan mun haɗu ya mu ya mu yan uwa to mu bararraji mu yi yadda za mu ga dama amma in mun haɗu da wanda shi lamarinsa inkari ne to bai kamata mu kawo masa irin wannan kadiyan a gabansa ba saboda wani maimakon taslimi sai ya zagi kaga da ba din kaka ba da ba ai haka ba manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya kara yadda ga uwar mu ne na Aisha tana fadan cewa manzo Allah sallallahu ta'ala hadisin danta Abdullahi dan Zubair ma'aiki alaihi salatu sai na ce mata kin ga da ba dun mutanen ki dinnan ba su rabu juma da rabuwa da kafirci ba yace wallahi da na rushe Ka'aba da na maida mata da ita kofa bi yanda take yanda Annabi Ibrahim ya gina amma idan na rushe Ka'aba na canza mata gini na dawo da ita yanda Annabi Ibrahim ya gina to kura zai tashi da yawa mushrikai ba za su shigo musulunci ba kaga misali manzo Allah sai ya bar shi saboda wata maslaha sayyidina Usman Allah ya kara masa yadda ya je aikin haji a maka sai ya cika sallah amina tunda shi damin a haƙƙinsa ne ya cika sallah amina dalili saboda yana da iyali da ya shigan ɗaki da ita a maka da haka shi ba matafi ba ne to cikin almajiran sahabbai ba san cewa shi na da wannan uzurin ba aka je aka samu abu zarnil gifari aka faɗan masa ga halifa ya cika sallah aka samu sayyidina abdullahi dan mas'ud aka faɗan masa ga halifa ya cika sallah suka faɗa abin da Allah ya ba su ikon su faɗa a haƙƙin sayyidina usman amma da aka ce an tsaye da sallah sai suka bi bayan sayyidina usman suka bi shi sallah da suka bi shi sallah bayan an gama sun koma gefe sai almajiran sai suka ce ba ku ne kuka ce kaza da kaza a haƙƙinsa na cika sallah ba sai suka ce mu ne muka faɗa to ya kuma kuka bi sallah kun san cewa sunna shine ai kasaru sai suka ce da mu ware al'umman annabi ta rabu gumma mu bi shi sallah al'umman annabi ta ɗinke waje ɗaya alaihi salatu wassalam sannan ma'aiki alaihi salatu wassalam mutane guda biyu taimama ya kama su da ɗaya samu ruwa ya sake sallah ɗayan ya ce shi taimaman shi na farko ya wadatar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ya ce ma wanda ya canza sallah a sabta sunna a ya ce mashi laka a jar kamar rakai kana da lada guda ya ce ma misali wanda bai canza ba a sabta sunna kaga wancan fa bai daidai da sunna ba amma yana da lada guda biyu saboda misali manzon Allah ya dinke su da igiya guda ɗaya ya daure su to da haka manzo Allah sallallahu ta'ala sallam yayin da yake daga karatu a maka suna zagi ta Allah ya Rasulullahi daga yanzu idan kana karatun kai kasa kasa da murya dan dama yana daga cikin tarbiyyar da Allah madaukakin sarki yake cewa kada ku zagi allolin masu bautan wani ba Allah ba sai su zagi Allah da rashin sani fa yusubbullah adwan bi ghairi ilmi sai su zagi Allah ba akan sani ba to da haka misali manzo Allah sallallahu ta'ala sallam sai ya kasa kasa da murya har ila ya zo a cikin tafsirin abu hatimun razi wadda sanadin ya cike zuwa kan muhammad dan sirina amma asali mai mursali saboda yana cewa an bani labarin cewa wata rana sirina abubakar radiyallahu bai haƙi ya kawo shi a cikin dalailin nubuwa yana cewa manzo Allah sallallahu ta'ala sallam ya wuce sayyidina abubakar yana sallah sai yana yin kasa kasa da murya bai bayyanarwa sai wuce sayyidina umar shi kuma yana daga murya da ya hada sai yake cewa kai ne yasa kake kasa da murya sai ce saboda wanda nake ganawa da shi yana ji na ya san shi nake kira sai ce ma kai kuma me yasa kake sama da murya sai ce saboda in kori shedan in tashi mai bacci kaga kowanne manufansa alkhairi amma manzo Allah sai ce ma sayyidina Umar ka dan yi kasa kasa kadan kai kuma sayyidina Abubakar ka dan daga kadan sai ku haɗu a tsakiya sallallahu alaihi wasallam Allah madaukin sarki yake cewa ulidu Allah awidu rahman shi kuma kaga wannan yana nuna cewa shi ana kiran Allah da ismul fard ana kiran Allah da menene ismul fard sai da misali an ce ulidu Allah ko ka kira Allah da sunansa na Allah yanzu inda zaka zauna tun daga safe kana Allah Allah Allah Allah Qur'ani ne yake kai baka saba mu Qur'ani ba ko manzo Allah sallallahu ta'ala sallam ya kira Allah da sunan Allah Allah sau biyu da kalma ɗaya a lokaci ɗaya ma'ana sunan annabi ta tabbatar da haka Allah yake cewa ayyan mata da ufa laula asma'ul husna sunaye tsarkaka masu daɗi sun tabbata ga Allah wanda Imam Buhari yake cewa wanda ya kiyaye su ya shiga aljanna shi kuma Imam Tirmidhi ya kawo su misali tafsilan daga na ɗaya zuwa har na 99 wala tajhar bi salatika kada ka bayyanar da sallanka wala ta hafi biya kada kai kasa kasa da ita wabta gi baina zalika sabila ka tsaya tsakatsaki kai baka daga ba kuma kai baka kasa ba ulidu Allah wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhiz walada wannan kaga misali watan an bude sura da subhanallazi asara to bukata ta riga ta gama biya shi yasa misali qul alhamdulillah ya rasulullah ka ce Allah na gode ka ce Allah na gode saboda duk abin da Allah ya ma annabi alkawari zai bashi ya bashi ya cika masa shi yasa sai aka kulla aya da kul alhamdulillahi allazi lam yattakhiz walada godiya tabbata ga ubangijin da bai riki da ba wa lam yakul lahu sharikun fil mulk bai zama yana da abokin tarayya a cikin sarauta ba wa lam yakul lahu waliyyun min az-zulli bai zama yana da majibinci misali wadda suke da karfi iri ɗaya wajen gudanarwa ba wa kabbirhu takbira ka girmama Allah iya kurewan girmamawa sashin malamai suke cewa shi wannan ayan daga qul Allah wa rahman zuwa karshe ana karanta shi a matsayin maganin barayi a gida in Allah ya yarda a faran dai suna nan akwai zantuka ne a sanadan da daman gaske amma sun ce ana karantawa wanda ya karanta insha Allah kan Allah zai kiyaye gidansa gaban sata alhamdulillah wassalamu ala rasulillah